أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابيو ga watan bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ashirin da hudu ga watan ɗaya lariya dubu biyu da ashirin da hudu kenan alhalin da ke ciki ala datar da mu a wanda yake shari a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna da jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna tafsiri ne a cikin suratul shu'ara tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun kawo aya na 39 yau insha Allah za mu tashi aya na 40 daidai a cikin wannan sura Allah ce muke mu ya ba mu ikon faɗin daidai ya kare harshen mu da faɗa zuwa ga kuskure idan jama'a ba su manta ba mun ɗauko labari na ƙisar annabi Musa da Fir'aun wanda kullum tambihin da nake mana ƙisar annabi Musa ta kasu kashi biyu ne akwai labari tsakanin Musa da Fir'auna da mutanen Fir'auna sannan akwai labarin annabi Musa da banu Isra'ila yana yana da kissa guda biyu kissarsa da Fir'auna da mutanensa ana mutanen Fir'auna da kuma kissar annabi Musa da banu Isra'ila to yanzu muna ɗayan ɓangaren ne labari tsakanin shi annabi Musa da Fir'auna da mutanensa. Karatun da muka gabatar jiya mun fara bayanin cewa annabi Musa ya zo ya gabatar da kansa gaban Fir'auna. Kuma ya gabatar da manufofin da ya sa ya zo don ganawa da Fir'auna. Daga ƙarshe Fir'auna ya nemi shawara a wurin 'yan majalisar nasa. amma shawarar da suka bayar shine a dakatar da annabi Musa a nemo ƙwararru a sihiri saboda suna tuhumar annabi Musa cewa ɗan sihiri ne to an koyi haka fir'auna sai ya tura waɗanda za su tara mutanen nan kuma sun yi ƙoƙari sun tattaro su kuma da aka tara waɗannan mutane an yi abun ne a buɗe is an open letter an yi shi a buɗe sai kuma suka nemi mutanen gari kowa shi halarta shi yasa aya da muka kwana jiya wa qila lin nasi hal antum mujtami'una sai aka ce da mutane su zo su taru dan za a kumyatar da annabi Musa da Harun dinan muka kwana ko ba ga wannan shine su wa'innan da aka tara su gurin taron sai suka ce la'allana nattabi'u saharata lalle mu za mu bi 'yan sihiri in kanuhumul ghalibina inda su ne suka rinjaye malaman tafsiri suka ce yana komawa zuwa ga ɗayan biyun la'allana nattabi'u saharata su masu kallo suka ce ashe ko za mu bai wa'yanga 'yan siri suna nufin annabi musa da haruna da mutanensu suka ce in kowa in ga 'yan sihirin su ne suka ci nasara za mu bi su a maganar da suka ji ta fito a bakin su fir'auna inda su fir'auna sun gaya musu an samu su 'yan sihiri da za a kumyantar da su da sai suka ce la'allana nattabi us-saharata ko lalle za mu ga waɗanda 'yan sihiri in kanu hum al-ghalibi ne su suka ce galaba wasu suka ce a suna maganar ne akan waɗanda 'yan sihirin nasu na bangaren fir'auna kenan sai ya zama la'allana nattabi us-saharata ai innana nabqa ala dinina lalle za mu tsaya akan addininmu don waɗanda 'yan sihiri da fir'auna ya ɗauko su za su yi galaba don haka muna na akan addininmu to gashi an zo an haɗu falamma ja as-saharatu yayin da 'yan sihiri suka zo ƙalu li fir'auna sai suka ce da fir'auna a inna lana la'ajra muna da wani jinga da za a ba akwai wani ladan aiki da za a ba mu in kunna nahnu al-ghalibina in mu mun kasance mu muka ci nasara yanzu a yi jinga Allah ya samu dace nan abu biyu za mu fahimta ba mu tsawaita sai mu shi na farko fir'auna ya ce shi Allah ne ya ce annabi Musa ɗan sihiri ne a matsayin shi na Allah dan Allah me zai hana shi nuna wa annabi Musa kasawa. Eh? Amma sai ya ce a nemo na biyu, a ta a nemo ‘yan sihiri, shi a matsayin shi na Allah bai san suwa ‘yan sihirin ba, sai an biɗo ma Allah ‘yan sihiri. Mun fahimta wasa? Na uku, shi Allah za a shiga da shi ego ba gaba Allahnka zai sa ka aiki wai kuma sai kun yi jinga hamma sai ka ji nawa zai biya ka kenan din nan nan zai za a gane fir'aun ya mara su taifi duka su rena mu juna wayo ne kawai nawa za ka biya mu in mun ci galaba na hudu dan Allah bai kamata a ce fir'auna ya san wanda zai galaba ba ya ce shi Allah ne ko to kuma har baka san wanda zai galaba ba zaka hada kokowa kuma ka ce wai baka san wanda zai kaye ba na biyar mayagun malamai da bokaye su in ka ga sun yi aiki ba su aikin banza aiki in babu yan tere a cikin wasu ba su kuma sai sun dafa tukuna sannan annabi musa nawa an kace an bashi ko ba bashi ba inda ake Allah ne amma su yanzu jinga za a yi na shidda wannan yana son shi nuna wa mutane bokaye ba arzitawa suke ba suna biɗa ne da bokancin in mutum na da bukata sai ce zan je gurin bokawa ne ya min magani bokawa ne ya min magani in samu kuɗi an ce idan muna na mutum shi makan shi gwamna aka ce in kura na maganin zawo kenan ya haƙwari banza ne ka za ta yi su ashe mutane sun su fahimci su bokaye bida kuɗi ne suke da bokanci sana'a ce jiran suka yi ta samu ta samu abin da za su ci idan na kaɗu lokacin da ka ji wani ya ce ya iya ma kaza to wala yana son abin nan kamata ya to shi makan shi daga farko sannan shi maka da aka kenan bokanci ku fahimci cewa kasuwa ce kaga malami ya zo ya aske geme ya ɗauko carbi ya zo yana wani mazure kawai kare ta hini ya samu na abinci bida yake yi to Allah ya kare mu to shikenan falan ma ja as-saharatu ko qalu sai suka ce li fir'auna ga fir'auna a inna lana la ajran yanzu muna da wani jinga da za a ba mu in kunna nahnu al-ghalibin in muka galaba Ƙala na'am sai ce e, wa innakum idan laminal muqaffabin ai ko kuna daga cikin waɗanda za su zamo ‘yan kusa da ni, ma'ana za ku samu matsayi na kusa da ni zan kusanto da ku. Allah ya sai mutum. Fir'auna ya ce zai ba su kuɗi? Me ce zai ba su? zai ba su matsayi to wannan haka tsarin gwamnati take gwamnati a bata baka kuɗi mara-mara tana kallon su ba su ba su sai dai a baka aiki cikin aikin ka yasa kuɗin ka amma gwamnati ba ta baka kuɗi yadda kakkawan ga tsari na fir'auna haka gwamnatoci suke wannan tsari har gobe ko siyasa ta taso ba kakkari kuɗi na za a baka sai dai a baka kwangila ko a baka wani matsayi ko a baka wani aiki in kana so ka samu ma kanka can amma dai gwamnati ba ta ba kuɗi ko kuɗi kan ramta ma gwamnati in ta tashi bai ko ba kuɗi za ta baka ba sai dai ta baka kayan kuɗi ka yi su kuɗin ka da shi wasan aka kaga dabarar da ya sai ce zan ba ku matsayi a abina da shi ko mutum in dai ba Allah ne a gaban shi ba duniya a gabansa babu abin da ya so irin matsayi dan zai amfani da wannan matsayi zalunci da zai yi shi yasa zaka ga wani dan ya samu matsayi a gwamnati ko nawa zai kashe saboda in ya samu matsayin da shi zai amfani ya taka wanda yake so ya ci mutunci wanda yake so ya zalunci wanda yake so sun musa wa firawuna ai ku sun musa ba sai suka ce sun yarda to sun san in sun samu matsayin komai abin ya fita ko Allah ya kare mu kenan an an yarjejeniya Kada lahum Musa, sai na Musa ce da su alƙoma an tun mulkun, da ku ji, nan da ko? Kada lahum Musa, anan Musa ce da su alƙoma an tun mulkuna ko? Ku jefa abin da za ku jefa. Kamar an haddade mahallin niza, gurin irin nau'in sihirin da za a yi kamar an tsera shi, inda kun san sihiri kala-kala ne. To shi annabi Musa wanda ya yi sanda ce ya jefa. ta zama macijiya to yanzu su ma suna son su gwada mai abin nan da ya yi sun yi ƙarhin shi irin wannan sihirin da ya irin shi za a yi da sai ce ta babu lahi inda ni kunta sihiri na na na jefa sanda ta zama cijiya ku ku yi a wani ruwaya suka ce to kai za ka yi ko mu za mu jefa na musa dama shi bai san yadda ake ba ga mutane sun taru ya ce a ku yi ina sauraron ku fa'alƙau hibalahun sai suka jefa wa'innan yagiyoyin da suke hannunsu wa asiyahun da kuma yi ma'ana sandunan da suke hannunsu ba ƙwalo bi izzati fir'auna suka ce da girman fir'auna kamar ka ce bismillah da su fir'auna ne a allansu yanar bi izzati fir'auna mun jefa da darajar da fir'auna yake da ita inna nahnu al-ghalibuna lalle mu ne za mu ci nasara sai suka jefa kamar kai ne kaga mutane suka ce bismillah to su ma sun shirya kuma sai su ce bi izzati fir'auna kaga daure ma ƙarya ko daure ma ƙarya ba shi kuma yana gehe yana toro tso kuma ya san ƙarya ce ba kai yadda ka san mutum kake abinda ka san kana iyawa shine mutum ga iyawa duk sanda ka ji kana yin son kai ka nuna ana kaza wanda ka san mutum bai yashi to kada kanka ka san ƙarya ce ba ka iya shi wannan abu ya san abin da mutum bai yashi na iya duk waɗanda abubuwa ya san bai iya su amma saboda girman kai da neman matsayi ya dai dage shi sai ya zama Allah to da suka jefa a wani ayoyi annabi Musa sai ya tsorata don wannan jiwar da suka ya tsoratar da shi yanzu ta kawo gare shi kamulu da ya zo gare shi Allah ya ce kakka ji tsoro kai ne zaka ci nasara Allah ya masa wahayi sai annabi Musa ya samu natsuwa sai Allah ya bashi umarni ya ce to babu lahi ka jefa sandar ka kai ma fa alqa Musa asahu sai annabi Musa sandar da take hannunsa sai ya jefa ta da sunan Allah fa idha hiya talqaf ma ya'fikuna sai ga wannan sandar ta annabi Musa tana har haɗe abin da suka ƙulla na makirci sanda tana ta zama cijiya kun ga sanda ce an ka jefa ta zama cijiya kuma ta bi macizai tana har haɗewa kuwa ban mamaki da ta gama haɗi ɗaya su annabi musa ya ɗauke ta ta koma sanda kuma suna cikin cikinta tana nan yadda take to su masu sihiri sun san wanga abu ba sihiri na ba yanzu dabararsu ta kare gudu ya kare ma ruwa ya kare makada bai gama wanka ba kawai shankara to shine sai Allah ya ce da suka ga wannan fa'ulqiyas saharatu sajidina sai su masu sihirin suka faɗi suna mai sun sujjada ga Allah malamai suka ce nan ba yadda za su yi ne kawai sun kai ƙasa sun faɗi wannan al'amarin ya haƙarhin su kuma da yake suna da rabo sai suka fahimci cewa wannan al'amari ba sihiri ba ne gaskiyarce ƙalu aman na mirabil alamin sai suka ce mun yi imani da ubangijin talika kai tsaye babu barnama wallahi yadda suka gane nabi musa ba ɗan sihiri ba ne kai tsaye karon farko to haka fir'auna da mutanensa tun da annabi musa ya zo sun san wanga ba ɗan sihiri ba amma kai ya ɓata musu tsarinsu bari a yi faɗa da shi a tsaida shi tun ba a ji ko'ina kuma waɗanda an ka tara ‘yan kallo sun san wanga ba su hiri ba ne na akwai abin da ko ba kai ba kai karatu ba kana da hankali don hankalinsu ya ba su wanga ba su hiri ba ne to ‘yan sihirin su sun ga ƙwaf sai suka yi sujada suka ce sun yi imani da wane ne sun yi imani da Ubangijin halittu. Inan sun ji magana da Musa ya yi ma Fir'auna labari ya kai musu, Nabi Musa ya ce da Fir'auna Ubangijin shi ne ya sama ya yi ƙasa, shi ya yi su ya iyayensu sai suka ce wala sun yi da wannan magana. Rabbi Musa wa Haruna, Ubangijin annabi Musa da Haruna. Ƙara sai Fir'auna ya ce, Amantum lahu yanzu za ku yi imani da shi ne ƙaula an azana lakum kafin yi muku izinin ku yi imani da shi lala zai musu izini ne ta haka manya suke yi sai ce tun ni ban ce kai kaza ba kai kaza za ka sani da ƙar yadda ya fara yi musu ya ce innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihra ai in ku ba ku sani ba ni na san wanga dama shi ne babban ku shi ilmantar da ku ilimin sihiri to fa sawfa ta'lamu za ku sani ka gane in ka san da za ka gane ƙarya ne na daidai duka ƴan sihiri na Annabi Musa bai san su ko ba haka bane na biyu ba Annabi Musa ya kawo su ba na uku da za a kawo su dan ma kasu hada baki da Annabi Musa sai da aka tsare da Annabi Musa aka tsare shi sannan aka zo da su amma da yake fir'auna bai kuma ya kira sai ya ce shi annabi Musa ne ya koya musu sihiri to abin tambaya yaushe azzalimin sarki haka yake azzalimar hukuma in ka zo dai in kai magana sai an ce ga abin da kai kuma baka yi yanzu wani yana da wani matsayi duk magana da kai ita zai ce kayan laihi inda babu mai cewa a'a kuma an san ba laihin kai ba kuma da shi za a rubuta ai hukunci da shi da shi za a hukunta ka kuma shi kan shi ya san ba laihin kai ba wannan bai son su gane to ga kuma inda asiri zai tuni shi kujerar shi yake karewa ai duk yadda za ka inda ba gaskiya ce kake karewa ba sai asirinka ya tuni ko sai an gane ka to yanzu ai wagga aya ai Allah bai an wagga bayanai da na kawo sun zo cikin wagga aya ai fahimtar neman kai ko to ai su ma za su fahimci haka a to shi fir'auna da yace Musa da ya koya musu sirri yaushe Musa ya buɗe makaranta ina ne makarantar take ina Musa ya san su ai duk za su yi wannan tunani ba dan zakwa na yi kuma wa'in ga 'yan sihiri da nesa an kato da su kuma ba gari guda suke ba su kansu wasu ba su san juna ba amma fir'auna ya ce musa na ya koya musu sihiri kenan kada yake wa musa duk za su gane wannan saboda kana magana da masu hankali ya baka mai da su wawaye duk da yake ya yi amfani da juyi kwakwalwarsu sun kai ma biyayya allah ya haifar da su ka san idan mutum lalatacce ne irinka duk sadda kake lalata ya sani inda kaga su su hamana su sun san fir'auna ƙarya yake yi amma ton nasu shi suke bene shi aikon ji labarin wani malami da yake ta kawo kista fir'auna da amana inda wata mata ta zo ta kai mai ƙara akuya ta mutu amana ya ce taufa yanzu ya za a yi da ta zo sai ya ɗauki wata akuya ya bata ita son take a ta san ma akuyarta hawa da sai ce mata to ai yana can yana halittar raƙumi yanzu bai da dama kake ɗaukan mai hankali an shiga akuya tsaye sai ta tsaye ita dai ta samu akuya to shi ne da fir'aun ya zo hama ne ce fada asiri ya tonu ba ya ce la ya ce wata ta zo dole sai a sa mata akuya amma na mata dabara na ce ga wata akuya kana can kana halittar raƙumi sai fir'aun ya ce da da hamada ina ko ka sani akwai wahala shine shi ne hamada ya ce hawa fir'auna har da mu ma ka gani kenan abun kawai in mutum yake gaskiya to sai dai hankuri kaka ɗauka cewa ga yadda za a yi ya sani tare shi ne sai ya ce shi ne ya sanar da ku inna hula kabiru kuma lalabi allama kuma sihira shi babban ku ne da ya ilmantar da ku sihiri wala saufa ta alamuna da sannu za ku sani ga yadda zan yi muku da ukwabti an na aidiyakum wallahi zan tsinka hannayenku wa arjulakum da ƙahahunanku min khilafin da saɓani ana in yanke hannun dama ƙafa hagu ko in yanke hannun hagu ƙafa dama wala usallibannakum ajma'in kuma wallahi sai na tsire ku baki daya sai na sarkahe ku in kashe ku in sarkahe kowa ya ganku inda kun yi abin da ban ce ku yi ba qalu la dayr suka ce babu dai ba dai iya abin da zaka yi kenan ba to inna ila rabbina munqalibun mu ga ubangiji mu zamu koma ba dai iya abin da zaka yi kenan ba to je kai shi dama kun san abin da yasa suka faɗi wannan magana ga Fir'auna. Eh? Shi annabi Musa zukatansu ya kama. Abinda annabi Musa ya ya kama zukatansu ne. Shi ko abinda Fir'auna yake yi jikinsu ne ya kama. To duk wanda ka kama zuciyar shi baya tsoron wanda aka wanda ya kama jikin shi. Dan wanda ya kama jikin shi iyakar shi ya dau makami ya kashe shi. to zai iya bayar da gangar jikin saboda zuciya tana rike a wani guri bi damuwa shi yasa hukuma duk lokacin da wasu al'umma suka bijire mata ta fahimci ga abin da suka yarda da shi to kar ta yi fada da su da makami ta yi fada da su ne da kwakwalwa ta sa tunani ta yaƙe su saboda me yaƙi na tunani da yaƙin zuciya ya yi yaƙin makami ƙarfi saboda duk wanda ga yadda da wani abu akan wannan abun fa sai dai ka kashe shi kuma sadda yake neman ya tabbatar da wannan abu yana kokari ya cusa ma wasu wannan abu a zukatansu to sadda ka kashe shi wasu ke tashi shi yasa da kaga hukumomi suna ta yaƙi da ta'addanci da makami ba shi kadai bane hanyar maganin ta'addanci daga cikin hanyoyin maganin ta'addanci a yaƙi zukatan mutane a yaƙi ƙwaƙwalen mutane wa'annan da suke 'yan ta'adda ne a yi ƙoƙari a gamsar da su a hankalce cewa wannan abin baya da kyau a yi ƙoƙari a hankalce a yadda da su in suka yadda abin da suke ba na ƙwarai ba ne sai su aje makami su za su zama amma matuƙar sun yadda da wannan abin na ƙwarai ne in sun gan ku sai su aje makamai su zauna in kun sai su ci gaba da yin wannan abu shi yasa ba a kashe fitina ta hanyar ƙarfi dole sai an yaƙi shi yasa turawa mafi yawancin abin da suke aiki da shi ba sa yaƙi da makami an wuce wannan suna yaƙi ne da ƙwaƙwalwa gazwatul fikr kun fahimta hausa ina suka samu wannan sun samu wannan ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana son ya dora ka kan wannan abu son yake ya tabbatar ma da wannan abun da kake yi a zuciyarka ga inda zai kai ka in ka yarda da wannan sai ta yake da ka ba ka sabka daga kan wannan wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya je Daif sun koro shi ya dawo zai zo Makka sai harita maulansa sai ce da shi yanzu zaka koma Makka bayan sun yi ma kaza da kaza da kaza da kaza sai ce da shi kai abin da nake so in gaya ma wanga abu da muke a kan shi sai Allah ya tabbatar da shi ka yadda wanga abu da muke yi sai Allah ya taimaki annabinsa ka yadda wanga da abu da muke yi sai musulunci ya mallaki kaza da kaza na duniya ka yadda da wannan ya ce ya yadda ya ce to bar shi a zuciya to yanzu da ya rike wannan abu ba yadda za a yi ka cire mai musulunci a ransa saboda me yanzu an tabbatar masa da abin a zuciyarsa don haka wanga aiki da da malamai suke yi shine abin da zai gyara al'umma a samu malum masu iya kokarin su su ninka fahimtar da mutane daidai su rinka yi mutane wa'azi da ayoyin alkur'ani da sunnan manzo Allah a hankali a hankali sai kaga abubuwan suna ragewa kuma daga cikin shawarar da muke ba gwamnati su wa'innan 'yan ta'addan akwai wa'inda za su iya shiga su yi musu wa'azi inda suna da jami'ai malamai na farin kaya suna da su to da su ne za a yi amfani a shigar da su cikin a yaƙe su ta ƙwaƙwalwa ta tunani su samu su daina wannan abin da suke yi amma inda yaƙi ne da makami sai ku kashe su suna yanzu ga misali na shugaban boko haram shi na yana an kashe shi ko boko haram ta tsaya ba ƙarfi an ka samu ba to ai ya kamata sauran su tsorata da yake abin yana cikin zuciyarsu kaga boko haram ba su kare ba ƴan ta'addan da a akwai yanzu masu kama barayi masu kama mutane kidnappers da sauransu ba ana kama su ana kashewa ba lalura ta kare ne ba ta kare saboda me suna shuka wannan abin a zukatan mutane ne yanzu turawa yakin da suke yi sai ka ga an shirya wani fim ana seri seri seri seri ai kowane seri da abin da ake son a shuka wa mutane shi sai ga ka ɗauki wannan tarbiyya anan ka ɗauki wannan a gidanka za a yaƙe ka sai a zo ana kaza sai kana gana ai ba haka ba ne kai da ka karanci fim iri kaza ana kaza ana kaza ta haka da yawa suna ganin son ɗiyana suke yi ko son matan suna suke yi a gidansu ana kallon shan shan wanda bai dace ba kuma ya bari wannan ana yaƙan ma gida ne baka sani ba sai an waye gari iyalinka su gagare ka ƴaƴanka su gagare ka Tanuhim dai annabi Musa ya mallaki zukatansu ko shi yasa to ba su tsoron duk abin da zai faru. Mu ci gaba aya ta ina wace aya ce? Suka ce inna natmau an yaghfira lana rabbuna khatayana mu dai muna fatan ubangijinmu ya gafarta muna kurakuran da muka yi ma'ana sihirin da muka yi baya. na ɗaya kenan na biyu kuma an kunna awwalal mu'minina mun kasance mu ne farkon wanda muka yi imani a wannan taro da aka yi shi kadai ya shi mu daraja wa auhayna ila Musa to yanzu wannan mujadala ta kare an samu natija ko ba a samu ba an samu to daga nan tahiya yau da gobe da ƙarshen fir'auna ya zo sai Allah ya ce wa Musa ga yadda za a yi wa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un kai tafiyan dare tafiyan dare da bayina lalle za a bi ku mana in dare yayi duk banu Isra'ila ka gaya musu su hita su bar garin su nemi bangaren ruwa su tafi Fir'auna zai bi su zai bi ku amma ku je da umarnin Allah da dare yayi Nabi Musa ya sanar da bani Isra'ila dare in yayi yau so kowa kashe kwana garin nan a haɗu waje kaza haka akai shikenan fa arsala fir'aunu fil madain hashirin ko da aka waye gari fir'auna ya duba banu isra'ila sun gudu sun bar gari fa'arsala fir'aun fil mada'in sai fir'aun ya tura a cikin garuruwa hashirina masu tara mai mutane cewa kowa ya zo a zo yau an taɓa imamul bagawai a tafsirin sai an mata cewa mulkin fir'aun ya yi ƙarfi kamar birane yana da birane dubu ɗaya a cikin daularsa birane kama a ce niyami tawa doso waga dubu benin kaza yana da birane dubu kuma biranen nan kowane birni da ƙauyukansa shi yake mulki kakka ɗauka mulkin na fir'auna wasa ne babban mulki na samu ya samu nama amma jama'a yau yana ina ana faɗin mummunan tarihi a kan shi na ka zo abin da ka samu na matsayin ne ba Allah kai ma bai yaba asara ne ya ce asara mai mutane to ku ji hikimar Allah yana daga cikin abin da ya sa banu Isra'ila suka ƙara samun dama ta jin dogon tahiya inda ya ce a tara mai mutane kaga da ba motoci akwai ba kafin mutanen nan su taru lokaci nawa za a dauka duk hikima ta Allah ce amma kun san abin da yasa bai damu ba saboda a binciken da suka yi duka banu Isra'ila sun yi wajen ruwa ne kenan ya san dai duk iya gudun su in sun kai ruwa dole su tsaya kenan bari a shirya inna haula'i kaga wa'annan mutane in ji fir'auna la shirzimatun qalilun jama'a ne yan kadan ko kuma ga walakantattun mutane ne yan kadan ba komai bane su wa innahum lana laghaizun kuma lalle su sun husata mu yau sun husata mu sun taba mu banu isra'ila yan kadan ne in ji fir'auna to abin tambaya saboda Allah yan kadan za a ce a tara mutanen garuruwa duka kenan akwai wata magana kasa kuma kamar yadda wasu malumin tafsir suka ambata banu isra'ila su dubu shida ne dubu ɗari shida wani ruwaya dubu ɗari shida da ashirin inda mutum dubu ɗari shida da ashirin sun ka haɗu an ka ce wa'yan ga 'yan kaɗan na to masu cewa 'yan kaɗan na su su nawa ne kun gane ko duk taron da za a kalla shi ce ma mutum dubu ɗari shida 'yan kaɗan na to wallahi taron na ya yi taro to da wannan ne za ka kaddara jama'ar da suka biyo fir'auna don a walaƙantar da annabi musa da mutanensa wa innahum lana lagha'izun Allah ya ce lalle su inji fir'auna ya ce sun husatar da mu wa inna la jami'un hadiruna ya ce lalle mu kuma muna kula da dukkansu ma'ana za mu ɗauki mataki a kansu duka wani hadirun ma'ana daga hazan nan ma'ana muna muna kula da su za mu ɗau mataki a kansu muna kiyayewa babu wanda za mu ɗaga makawa fa akhrajnahum min jannatin wa uyun Allah ce muka fitar da su min jannatin daga cikin gonaki lambuna daban-daban wa uyun da kuma idanuwar ruwa saboda suna gefen ruwa ga lambuna nan ruwa a cikinsu kowane irin nau'in abubuwa a ciki wa kunuzin da taskokin arziki kans mana dukiya mai yawa wadda ba a fidda ma haƙƙin Allah ya tace kans da shi ne wa kunuz to shi fir'auna suna da taskokin arziki don ka manta fir'auna ya zamani da wane ne wanda ya kowa kuɗi a duniya karuna ko to shi karuna gudun wanda yake ba su a lokacin fir'auna duk abin da ya shafi muzanta ma musa da mutanensa shi ake nima ya bada taimako shi buɗana duk abun da daular fir'auna take so na kuɗi kawai a ɗiba ai kuma kaga shagunan ƙaruna su kaɗai ana ƙiyasta raƙumma saba'in masu ƙarfi in an haɗa makulle su ne za su iya ɗaukar makullan shaguna shagunan ya mai ɗin ga kakaf ɗin an haɗa makullin su ne an yi sa'a da raƙumi hamsin su kasa ɗaukar su eh ko goma ko to yanzu dai ban kane duk raƙo duk makullin nan ban kane ba su isa raƙumi kaya wanga dukiyar mutum guda ce ta cikin shaguna banda ta waje shi yasa in kana samun labarin alkur'ani baka alfahari da dukiya nan dan kaɗan an ka baka an yi wanda suka yi ka dukiya eh yana in takamar ka kana da mayagun masu kuɗi da sun ka tsaya ma an yi wayan da suka wuce ka yanzu isra'ila tana ganin america ta tsaya matsa kaza aikin banza ne to allah yana ganin su zai maganin su to shikenan allah ya ce wa kunuzin muka raba su da taskokin arzikin da gare su a maƙamin karim da matsayi mai daraja duka ranar nan suka rabu da shi da zalika wa auratna ha bani isra'ila Allah ce kamar haka ne muka gadar da wannan dukiya ga wani isra'ila an ce bayan fir'auna ya halaka sai banu isra'ila suka zo suka gaji duk wannan ni'ima ce ba ni'ima bane ga banu isra'ila ni'ima fa atba'uhum mushrikin suka riske su suka bi su lokacin fitowar rana irin safi safiyar rana aka suka suka tabi suka bi su suka zo suka bi mutanen annabi Musa suka riske shi falamma tara aljam'ani lokacin da jama'a biyu suka ga juna mutanen fir'auna suka hangi mutanen Musa suka ce ga su can mutanen Musa suka ce wallahi ga fir'auna nan da mutanen su sun tafi qala ashabu Musa mutanen Musa suka ce inna la mudrakun lalle za a riske mu ya za mu in mun koma baya ga mutanen fir'auna can da sojojinsa kuma yanzu mun kawo bakin ruwa ya za mu yi ƙala kalla annabi Musa ce a'a haƙiƙa ku sani inna ma iya rabbi lalle akwai ubangiji na a tare da ni sai ya hade zai shiryar da ni mai ma'ana sai yunshi ni zai kubutar da ni ku kwantar da hankali wahayin Allah ne Allah ya ce mu yona dan haka ko da sun zo sai Allah ya ba mu mafita kwantar da hankalin shi annabi Musa a lokacin da yake musu magana bai san me za a yi ba fa amma dai ya yarda inda dai Allah ya ce ai kaza za a samu fita shi abinda a zuciyar shi kenan haka ake son mu'mini ya zama Allah ne ya ce ai kaza to kakkace dan me menene kaza me yasa Allah ya ce eh to akwai alheri kaka damu ana nan fa auhayna ila Musa sai muka yi Musa wahayi muka ce da shi anitrib bi asaka al-bahr ka ɗauki sandarka ka bugi teku da shi sai ya buga ban falaka sai tekun ya tsage fakana kullu firkin kaɗaudul azim sai kowane ɓangare na teku ya zamo kamar babban dutse kun gane ku aljabalul azim ruwa sun ka yanke haka sai ga hanya nan in ka ga ruwa ya koma kamar dutse ya sandare Allah ya tsira shi Firawuna ya hanga sai ce haba ni a wasa kun ga aikin da ni ga hanya ne. Ɗaya iska ne, ɗaya iska ne. Saboda ni ruwa sun yi hanya. Amma fa, kamar da tarihi ya nuna Firawuna da ya ga wani ya tsorata ba iya tsoro. Don ya ɗauki decision na komawa ba na shiga ba. Shi ne Allah ya aiko da Jibril akan saman dokiya mace ta zo kusan dokin fir'auna da dokin ya ganta sai ya fisga sai ta fisga ta shiga ruwan shi ma sai ya fisga duk wani mai jin ƙarfi don ya tsaye da doki ya yi ƙoƙarin ya tsaye da ayyana ƙarshen ya zuka amma fir'auna bai yi niyyar shiga ba ya koma na saboda ya san dai nan akwai wani abu to amma in ka yi sake kai mummunan kuruciya da wuya ba kai mummunan cikawa ba ba a yaudaran Allah kakkace sai in ni gaggab na ga shekara 60-70 sai in tuba Allah yana iya barka mai kashe kaba sai ka kai kana tunanin yau zan tuba gobe zan tuba sai ka ganka haro banda a Allah haro banda da kaka ka ta yi da wata kama wala da waya kai da gagani an yi mugu a wakil da shi ne yake cewa wa azlafna ko sai muka matso mana muka tattaro fir'auna samman a can yanan wa azlafna samman akharin sai muka tattara sauran mutanen fir'auna da shi a can wajen ruwan muka tattara su suma suka isa wurin bayan annabi Musa da mutanensa sun fita. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Wa an jaina Musa wa mamma'ahu ajma'in sai muka kubutar da Musa da wanda suke tare da shiga waki ɗaya, muka halakar da Fir'auna da mutanensa. Inan bayan annabi Musa ya shiga, shi ma Fir'auna da mutanensa can wajen ruwan Allah ya tattara su ka faɗa cikin ruwa, Allah ya halakar da su. ثم أغرقنا الآخرين سنمك نسد ثورا وإندا سكا كافر تشيو الله إن في ذلك لآية أشكو أن أبو فأقوي آية أقوي وأزي وما كان أكثرهم مؤمنين amma fa da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da wannan ayoyi akwai aya nan wace irin aya ayatullahi al-kauniyya ayar Allah da ake gani ta bayyana mu fir'auna da mutanansa fir'auna an aiko masa da fara yace mu Musa in ka roki Allah ya yi mana za mu tuba Musa ya roki Allah ya koma kafirci aka zo musu da jini ya koma kafirci aka zo musu da kwaɗi ya koma kafirci duk wani abin da za a yi ma mutum dan ya musulunta an yi wa fir'auna da mutanensa amma suka kafirci daga ƙarshe kuma suka yi mummunin cikawa wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi wanda babu abin da yake gagarar shi sannan ar-rahim mai jin kai ne ga masu imani in Allah subhanahu wataala ma'ana yana yin rahama jin kai gare su sun koma zuwa ga Allah kuma na duniya yana musu rahama wata da alaihim na ba ibrahim eh inna rabbaka lalle ubangijin ka lahuwa huwa dinnan yana kuma ne zuwa ga Allah Allah huwal azizur rahim Allah shine magwayi kuma shine mai jin kai ga bayan sa mu'mini watlu alaihim naba ibrahim ka karanta musu tarihin annabi ibrahim khalilullah Allah ya zaɓe shi ya ba shi matsayi na hulla mana baji daɗin Allah shi abin tambaya jama'a misa Allah ya zaɓe annabi Ibrahim ya ba shi wannan matsayi mina na yi ba mutum ba ne turin da an ka zaɓe shi malamai sun yi ƙoƙarin kawo wasu abubuwa da su Allah ya duba ya ba shi wannan matsayi ko yanzu mutum ya yi irin waɗannan abubuwa to za ka samu irin naka matsayi a gurin Allah na farko ya sanya dukiyarsa ga baƙi shi duk abin da ya mallaka na baƙi da baƙo ya zaka to abin da baƙo ba su za a yi mai da wannan abu daga cikin abin da zai bayyana mana lokacin da baƙi suka biyo guri ne za su yi gululu yana ganin su me yanka musu saniya yau duk mai kuɗin garin gada ya ka zo gida ne da tsaye bai san ka ba shi yanka mara raƙumi ko sa bai san su ba bai taɓa ganin su ba bai taɓa jin labarin su ba sun biyo ne za su wuce amma inda shi sun ka biyo sai je ku tsaya yana zuwa sai yanko mariki duka aka haɗu aka kawo mu baƙi wani alamu yana nuna ma annabi ibrahim karimu mai karamci ya yi ma wanda bai sani haka ba da allah in ya san ka ya zai maka shi duke shi gaba ɗaya ya sanya ta ta zamo ta baƙi sa'annan annabi Ibrahim ya sanya ɗansa ya zama ƙurba ga Allah mafarki kawai ya yi ya yi mafarkin ya yanka ɗansa ya zo ce da ɗana ni wala na mafarkin na yanka ka saboda Allah ya ce baba ka je kai aikin nan ba a tsayawa ɗan da aka gare shi shekara da shekaru yana nema ɗa bai samu ba yanzu sai da ɗa ya kai a ci amfaninsa sai ya mafarki saboda mafarkin annabawa gaskiya ne ya ce to zai bi nemi kusancin Allah da wannan ɗan ya zo ya aza shi saman dutse ya yanka da gaske Allah ya hana wukar ta shiga wannan abu ne mai wuya fa ɗanka yana jinjiri shekara ɗaya biyu ya rasu ba ka jin zahin mutuwarsa irin ya fara biɗo kuɗi yana ɗaukar gida sai a ce ma ya mutu mutuwa haka kawai yayya za ka ji a jikinka to bari a ce ka kashe shi da kanka annabi ibrahim ya yi haka sannan ya bayar da jikin shi mawuta ta kona shi saboda allah akan aƙidar addini duk duniyar mutanensa sun taru sai sun kona shi yace inda saboda allah na kona ne jibril ne zai ce kana bukatar taimako yace inda gurinka ne a amma gurin allah yana bukatar har lokacin da aka ɗaukai aka jefa shi bai ɗebe tambara Allah zai kawo masa ɗauki ba an ɗaure shi an ɗauko bajijiya an kaɗa shi hassan da zai faɗa wuta bai ɗebe tsammanin ɗaukin Allah ba da yake Allah rahimun ne sai da ya tinkari wuta sai Allah ya ce wuta ya zamo mai sanyi an ce lokacin da Allah ya ce ma wannan wutan ta yi duk wutar duniya sai da ta mutu sannan Allah ya ce ki zamo aminci ga annabi Ibrahim to shine wutar duniya ta tashi dan malamai idlaqin Allah ya ce ya naru me yace ya ke wuta bai ce wutar da za a sa annabi Ibrahim ba a'a wutar duniya ake ba umarni saboda daraja annabi Ibrahim dan Allah kaga kenan yayi kokari kisa annabi Ibrahim yana da abubuwan ambatawa ya miƙa al'amarin shi ga to har yanzu mu ma ko halin da zaka kai segon din ƙarshe ka kaɗe bi mu Allah tamma kakka ga ka shiga mace na roƙa na roƙa na yi istighfar na yi istighfar na yi kaza na yi kaza wallahi Allah ya san da kai ko fahimci Hausa kana kuma sanin haka lokacin da ka kai gaba na ƙarshe tak sai Allah kubutar da kai saka mu zama su imani na gaske iz qala li abihi yayin da yace da mahaifinsa wa qaumi da mutanansa ma ta'buduna me kuke bautawa yanzu abin tambaya shi annabi Ibrahim ai yana tare da su ko abin da suke ai yana gani to akwai bukata ya tambaye su me suke bautawa ai ya sani amma yana son ya iltifatin anzab din su ne dan hankalin su ya dawo gare su kalu sai suka ce na abudu asnaman mu muna bata gumaka ne fa na zallu laha akifina sai mu inu akanta yan ce zalla ala shay yayi ne akan shi daga safe zuwa marice an ka ce ba ta alashe ya kwandare akan wannan abu an gane bambancin larabcin ko da nan ne malamai suka ce ashe mutane annabi ibrahim da rana ne suke bauta gumaka ba da dare ba dan cewa suke fana zallu ba su ce fana bitu ba kenan sai mu yi na akanta muna bauta qala yace hal yasma'unakum id tad'una to sadda kuke bauta su suna jin ku dai kenan aw yanfa'unakum aw yadurruna suna amfanin ku ne ko kuma suna cutar da ku qalu sai suka ce bal wajadna aba'ana kazalika yaf'aluna a'a mu dai mun tarar da iyayen mu haka suke yi dan haka ba ruwanka ko suna da amfani ko ba su da mu gadan uwayen mu ne ba mu bare shi sai sa hujja kahiri tana da matsalar warwara ya sa abu ba na kwaye bane sai ce inda dai akan shi muka tar da yayan mu sai mun yi haka suka gaya mai mu ba mu bukatar su amfani da mu ba ko su cutar da mu a'a ba dai kakannin mu dai yayan haka suke yi ba to mu ma haka zamu ai haka in gargajiya suke sai ka ga mai mawa sai ce ke da Allah sai ga kai malam wani ilimi na malam wani malam muka kaza bai hana mu bale kai wai hujja shi kenan kuma da kai ya gaya ma tsakanin shi da Allah ya tsaya nake a to ba haka na ake yi ba ko yaya mutum yake in al'amarin shi babu amfani ciki ba a yin shi barin shi ake yi sai annabi ibrahim ya ce ƙala ya ce da su a fara'aitun makuntum tabuduna shin kun ga abin nan da ko kasance kuna bautawa antum wa aba ukumul aqdamuna da ku da iyayenku na farko fa innahum aduwwun li lalle su gumakan nan naku makiya ne gare ni illa rabbal alamin sai dai ni zan koma in ci gaba da bautar Allah ubangijin talikai allazi khalaqani allan da shine ya halice ni fa huwa yahdini shine zai datar da ni shine zai shirye da ni zuwa ga daidai wallazi yut'imuni shine wanda yake ciyar da ni wa yasqin kuma ya shayar da ni wa idza maridtu idan rashin lafiya ya kama ni wa huwa yashfin to shi yake bani lafiya ku duba ku gani kalmomi guda nawa guda uku yace allazi khalaqani ko wanda ya halicce ni Allah yace fa huwa yahnu wallazi yut'imuni kaje yace yut'imuni ko sai yace wa yasqin yace Allah ya halicce ni Allah yake ciyar da ni Allah yake shayar da ni to wa yake sanya rashin lahiya ba ba na amsa ba kamata yake ne ce wallazi amradani ko kuma idza amradani ko ba haka bane in Allah ya sami rashin lahiya shi yake warkar da ni to amma saboda kawaici na annabawa da girmama Allah da suke da shi bai jingina rashin lahiya ga Allah ba sai ce in rashin lahiya ya kama ni to Allah gaba ni waraka an gane hikimar larabcin ko ina akwai balaga a cikin zancen wallazi yumituni kaga yanzu ana sai ci gaba da shi Allah yake matarwa inda Allah dai ya matarwa yace wallazi yumituni Allah shi yake matar da ni fin mai yuqini sannan ya rayar da ni wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin shine nake fatan ya yaye min kurakurai na ranar tashi alkiyama kun fahimci Hausa kamar bayanan da ya gabatar wasu malamai suka ce to mina na eh wanda yake fata a yayi masa na daya sun yi tafiya da matarsa wani sarki ya kama su sai ya ce da ita in ya tambaye ki ce da shi ke ƴan ce ta addini kenan ki ce mai ke ƴan uwata ce kake ce da shi mata na yanzu kai ni ce ma dan uwana ina nufin dan uwana na addini yayi ko bai ba sai an ka haɗu da mu wani na mushin ce wanga dan uwana ne mutum bai tambaye ne ba ba bukata in yi mai tafsiri ko to haka ma sarkin ya tambaye ta ce ai dan ya ce ƴan oshi ce ta ganin ya juya mai magana sa'annan lokacin da ya tsara gumaka aka tambaye shi sai ce to ku tambayi wannan babban nasu in kun kacance suna yin magana da abin da ya kama da wani to irin wa'in abubuwa shi ne yake cewa ina fatan Allah ya yafe mu wa'in kurakurai ranar tashi alƙiyamu rabbi habli hukman Allah ka yi mun kyauta annabta da hukunci wa alhiqni bis salihina Allah ka hada ni da mutanen kirki a ranar lahira gane ko hukuman anan shine fahaman wa ilman Allah ka ba ni fahimta da ilimi wa alhiqni bis salihina ka datar da ni da mutanen kirki a ranar lahira akwai lokaci ko eh ayina yi waja'alni lisana sidqin fil akhirin ka sanya min ambaton kirki ga yan baya lisana sidqin labari abun yabawa ga 'yan baya shi sa duk duniya babu al'ummar da ba ta ƙoƙari ta ce annabi ibrahim nata ne yahudawa suka ce su ne ke da annabi ibrahim nasara suka ce annabi ibrahim nasu ne mushrikai suka ce annabi ibrahim nasu shi sa Allah ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima har yanzu ga masu iddiyayin wani addinai suna kokarin su ce annabi Ibrahim nasu ne daga kowa yana suka wasu annaba amma ka annabi Ibrahim sai a ce abin gaba bane kuma har yanzu in an ka zo ana baka labarin annabi Ibrahim sai ka ji ina ma kai ne shi kaga an bato mu kuma ka kala tun lokacin nan har yanzu ana ba da labarin annabi Ibrahim kuma duk wanda an musulmi da an ci musulun kace Ibrahim sai shi tuna da annabi Ibrahim yanzu nan wake da sunan hudu a nan hudu wanda abu ne daga hannu kun gani ko amma ibrahim fa in babu mai suna ibrahim sai ga ato ba mana suna na ibrahim ko abin da ya kama da mu shi yasa ko a sunaye za ga ana yawan sanya suna ibrahim dole yana daga cikin karɓar addu'a da Allah ya tashi na kai Allah ya so ka ba amantawa da kai in Allah ya kyale ka duk da yake dan ba a ambace ka ba ba yana nuna baka da daraja bane amma dai baka cikin wanda ake yin ambata in kuma Allah ya so ko bayan ka mutu sai ya sa ambaton ka cikin mutane Annabi Ibrahim ya roki wannan kuma ya samu waj'alni min warathati jannatin na'im ka sa ni kasance daga cikin masu gadon aljanna gidan ni'ima waghfir li abi ka gafarta wa mahaifina innahu kana min ad-dallin shi ya kasance daga cikin wa'anda suka bace daga hanya ta daidai malamai suka ce yayi wannan addu'a ne kafin babansa ya bayyana masa cewa ba zai dawo zuwa ba daidai ba wala tukhzini yawm ad-din yawm yub'athun Allah kakka kumyatar da ni ranar da za ta shi mutane ranar alkiyama yawma la yanfa'u malun wala banun ranar kiyama dukiya da yaya ba sa amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zuwa Allah da zuciya sakakkiya zuciya mai imani wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ranan za a kusanto da aljanna ga masu jin tsoron Allah kun san aljanna tana sama ta bakwai ne ko ranar kiyama sai Allah ya ce ayu kasa da ita ita kuma wata sai Allah ya ce a hito daga ita kasa a mutso da ita yan aljanna in sun shiga sai a danna kamar kullu sun tafi Allah ce to wajlafatil jannatu lil muttaqina wa burrizatil jahim za a bayyana wuta a fili a bayyana ta kun gane ko lilghawin ga kafirai ay alkafirina wa'inda suka saba wa Allah suka mutu ba su da imani wa qila lahum sai a ce da su kafiran aina ma kuntum ta'budun ina goma kan da ko kasance kuna bauta ba a duniya min dunillah kuma bayan Allah al yansurunakum shin za su cece ku ne a yanzu kun gane ko shine ayi abin tambaya su wa'annan gumakan za su cece ku ne auyan tasiruna ko za su ceci kawunansu shi ne yan suruna an fi samun min al'azab ko za su ceci kawunansu ne idan wani mutum ya ce ka bauta masa ka rike shi a matsayin Allah in an zo gaba Allah sai Allah ce shi wanda ka bauta ma zai ceci ka ne ko zai iya ceton kansa babu ko ɗai shi na Allah ya musu wannan tambaya hali yan surunakum shin za su ceci ku ne auyan tasirin ko za su nemi ceton kansu fakukibu fiha hum sai a shigar da su su kahirin kenan walghawun da kuma batattu su ne kafirai aljannu da mutane da gumaka duka alashi sai a nutsatsa su a cikin wannan wuta inda sun kafirce wa Allah wa junudu iblisa ajma'un da rundunar iblis gabaki daya duka za a shigar da su a cikin wuta su ne shedanu kusan iblis yana da ma'aikatan shi kamar yadda hadisi ya nuna in safiya ta yi zai zama kan ruwa ya aza kujerarsa ta mulki sai ya ce ma ‘yan uwansa sai ce ma ƙananan shidanu kowa ta yi aiki su aikin su kawai su su taɓar da mutane ya samu Allah ya ce wanda ya fi kowa samun matsi a wannan rana shine shidanin da ya yi ƙoƙari ya ga tsakanin mata da miji auren su ya rabu to shi in yazo sai a nada mai rawani a bashi matsayi a zamanar da shi ya yi kokari to duk irin wayannan su ne Allah yake ba mu labari anan wa junudu iblis ajma'un da rundunar iblis duka ranar kiyama za a tattara su a shigar da su wuta qalu za su ce wa mu fiha suna cikin wuta yahtasimuna suna jayayya suna kusuma suna cece ku ce a cikin wuta bayan tsotsai ya rudar da su sun fada cikin wuta sai kaji suna cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin mun rantse da Allah kenan mun kasance a cikin bata mabayyaniya in kunna bi ma'ana kad kunna haƙiƙa mun kasance a cikin bata mabayyaniya iz a yayin da a can duniya kenan musawwikum ko muke daidaita ku nusabbikum muke daidaita ku da rabbil alamina da Allah ubangijin talibai ma'ana sai su ce ma goma kansu wallahi a duniya mun yi kuskure da muka kasance mun ka roke ku a matsayin allola ashe ba ku cancanta ku zamo allola ba kun gane ko wa ma adallana ai ba wanda ya fitar da mu illa almujrimin illa almujrimun sai dai mujrimai ma'ana mushrikai sune suka fitar da mu da kuma jahilai daga cikin mutane fama lana min shafi'in yanzu fa ba mu da wani wanda zai cece mu amine ne a wannan wannan matsayi da muka shiga wala sadiqin hamim kuma ba mu da wani aboki wanda zai nuna kauna zuwa gare mu ya cire mu da wannan damuwa Allah ya ce haka za su faɗa in sun shiga wuta falau anna lana karatan cizon yatsa da na sani kenan ce wallahi inda muna da damar komawa a duniya ba na kone minar mu'mini ne da za mu zama cikin mu'mini ta ɓaci a haɓa ma sai yanzu na za ka shan inda kana da dama shi yasa duk wanda ya samu dama bai aiki da ita ba da ƙarshe da na sani na zai ai ko yanzu suna na suna ta da na sani zai ga mutum yana cewa lahi da ina samun kuɗi ni wasa ban yi kaza wasa ta ci ka wallahi a ta ci ga mana kullum abin da nake wani nasiya da ka samu damar yin wani abu shi yanzu kaka ce sai gobe ko yana iya faruwa gobe ko ya zama to wani uzuri ya ci kuɗin nan ko kuma lalura ko yana iya faruwa ko ka mutu gobe inan ba a jiran dama eh dama in ta samu amfani da ita ake wai sai suka ce falau anna lana karatan da muna da dama komawa a duniya fa nakuna minal mu'minin zamu zo daga cikin masu imani inna fi dalika la'aya ai a cikin wannan abun akwai aya akwai wa'azi akwai abin tunatarwa ga masu hankali amma kana aktharuhum mu'minin amma da yawa daga cikin mutane ba su imani fa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine mabawaye kuma mai jin kai kazzabat qaumu nuhin al mursalin isa ta gaba nan za mu tashi ko mutanen nuhu sun karyata manzanninsu Allah ya samu lashi nan za mu takaita inda muka daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kai mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk